من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم اجعل هذه المجالس في وجهك الكريم اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاك فيه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد ‘yan uwa masu girma masu sauranmu a daidai wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna lahadi, sha tara da watan safar shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da takwas, hijiran manzan tsira sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da bi da watan Ut. shekara ta dubu biyu da ashirin da shida haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam wanda lokaci ne da muke zo mana da shiri na musamman shiri da ke da taken a tarbiyya ko kuma tarbiyya a musulunci wanda yau ma kamar kullum shirin yana zo mana karkashin jagorancin association ajak tarbiyya da haɗin gwiwar radio alternative wanda ni dan wanku abu abdallah siraji habu yahya nake jagoranta shirin wanda insha Allahu yau muna tare da ɗaya daga cikin manya-manyan bakin da suka saba halarta wannan majalisi domin tattaunawa a bisa kan masail da suka shahi tarbiyya da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin a ga cewa an gyara don a gudu tare a tsira tare wanda yau muna tare da wani maudu'i wanda yake da matukar muhimmanci a rayuwarmu ta yau musamman ma saboda goban al'umman nan da muke rayuwa a cikinta wanda maudu'in shine tarbiyya ko kuma tarbiyyar matasa a zamanin wannan da muke ciki mai cike da kalubale wace rawa iyaye da malamai da kuma al'umma za su iya takawa wajen gina tarbiyyar nan ta matasa da suke cikin wannan hali na cike da kalubale iri-iri wanda bakon za mu tattauna da shi daman ba bako ba ne kamar da na faɗa ya sha halarta wani majalisi kuma ya sha ba mu gudunmuwa ta shawarwari da kuma hanyoyi na fita daga cikin halayen da muke ciki wanda muke fatan Allah ya mana muwafaka da gamdaktar da dacewa da daidai cikin abin za mu tattauna bakon da ba kowa bane shine illa Dr. Abubakar Muhammad wanda ɗaya ne daga cikin malaman da suke koyarwa a ɗaya daga cikin jami'o'inmu na da magaram kuma ɗaya ne daga cikin limamai waɗanda suke ba da gudunmuwa duk mako duk sati domin mi domin faɗakarwa da zafirarwa da kuma nasiha wa al'umma duka ba komai ba ake ma wannan illa fama ne ake na a gudu tare a tsira tare wanda da farko muna ma malam barka da zuwa muna fatan Allah ya mana muwafaka malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakamu insha Allah malam kamar da kuka ji majun da muka dauka yau muke son tattauna akan shi muka duba da yanayin da muke ciki aka ce matasa su ne goban al'umma muna fama da waɗansu kalubale shi sa muka dauki wannan maudu'in na cewa tarbiyyar matasa a wannan zamani mai cike da kalubale wanda la'alla tana yi wacin tattaunawa za mu ji irin kalubalen da ita al'umma take fuskanta da su ma matasan suke fuskanta wanda la'alla a dajiya babu su amma kafin mu kai ga nan mala idan ya bamu dama muka iya fadawa cikin tambaya ta farko insha Allah don saboda duba da ne lokaci da kuma famun mu wata lokacin malam da farko menene ake nufi da tarbiyyar mata kwana musamman ma a musulunci kuma me yasa matasa suke da muhimmanci wajen gina al'umma
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى شيخ مالا سراج shugabana a jak tarbiyya wannan jam'iyya da kuma wannan gidan radio mai albarka wannan tsarin da suke gabatarwa domin ci gaban al'umma Allah sun yi albarka Allah sun yi alkhairi Allah saka musu a cikin mizani na hasanatunsu Allah sa kuma mu zamto masu koyi da su a wajen ayyuka na alkhairi da ya haɗa irin wannan abin da zai kama al'umma ci gaba ya kawo kwanciyar hankali a cikin al'umma wanda yau kasanmu tana buƙatar kwanciyar hankali tana buƙatar samari na gari na ƙwarai wanda za su sami kishin ƙasa su so ƙasa don allah da gaske su samu tarbiyya ta addini ta ƙasa wanda ya da haka ake samun cigaba kenan ita ne tarbiyya ɗan uwa tarbiyya shine a lura da tasowar mutum a cikin ilimi da ɗabi'u kyakkyawa wani shine a takaicen takaicewa tarbiyya a lura da tasowar mutum tun yana ɗan jariri har ya kai sarmayi har ya kai da tijo a lura da tasowar shi a cikin ilimi da ɗabi'u kyakkyawa idan ka zan haka ce a tarbiyyar islamiyya shine a lura da tasowar mutum a cikin ilimi na addinin musulunci da koyarwar musulunci da kuma ɗabi'u kyakkyawa wannan shine tarbiyya shi yasa za mu ga in aka yi magana tarbiyya da akwai almurabbi mai ba da tarbiyya waye mai ba da tarbiyya ma'aifiya da ma'aifi shi yasa malamai suke cewa albaitu gida shi yake fara ba da tarbiyya bayan gida shine almujtama shine al'umma suna ba da tarbiyya kaga kaji ana cewa titi ko kaji ana cewa al'umma ko kaji ana cewa ƙasa kenan ƙasa tana ba da tarbiyya al'umma suna ba da tarbiyya shi yasa ake so ya zamto al'umma na gari na kwarai yawa don yaro abin da ya gani a gida ya ga shi ne a waje a titi ake yi sannan kuma hallo ana warwarewa sannan bayan haka makaranta to kaga wannan zai nuna maka hatsarin in gida bai zamto ba na gari shi ake fara daukan tarbiya guda bayan shi al'umma an ba su zamto ba na gari makaranta ita ce karo na uku shi yasa zaka ga da dama ana zuwa makaranta ana zuwa lakwal amma ka ga waje tana warwarewa ka ga gida yana warwarewa kuma shi yadda malami zai ta faru tashi yaran shi sun samu tarbiyya a gida tunda ba a kamawa al'umma ba ta kama su zaman tu kamar kuma kun ga shi nazara islamiyya shi almurabbi mai ba da tarbiyya dole zamto na gari na kwarai a musulunci ya yi wa da zamu lima ta kulu da mala ta kabura maqtan inda Allah an ta kulma la tafa'alun addinin musulunci na buƙatar duk abin da zaka dora mutum akan shi na nasiha ne ya aiki na gari na kwarai kai ma ka dinga yi kidan kaga kuma ma'auni na larabar cewa fadu she la yuti kaga ni fa fadu she la yuti ba ka riga to duba ka duba tauyen shi yau idan mutum ba shi da balalle ba ya da baya iya ba da tarbiyya kidan kaga anan dole he mun kalli in muka yi magana akan tarbiyyar sai mun kalli waye zai bada tarbiyyar sannan kuma hallo bayan haka daga ina zai ciro tarbiyya a tsarin musulunci za a ciro tarbiyya ne daga cikin alkur'ani da kuma sunan manzala sama da tafarki na magabata idan kaga gashi ne littattafai na musulunci a cike suke da bayani akan tarbiyya ta musulunci kenan sai mu zo mu ga kuma wanda za a bawa tarbiyya wanda za a bawa tarbiyya addinin musulunci ya lura da a ba da tarbiyya tun kafin a haifi yaro wajen a zaben mashi uwa ta gari ta kwarai yawwa mahaifi na gari na kwarai sannan kuma hallo a zo in an samu cikin shi a dinga lura da tarbiyya ta musulunci da azkar ka a dinga rere ka a dinga wake-wake yana ɗauka sannan in an aihe shi a ciyar da shi halaka da sauransu sannan kuma yawwa ya dace kyakkyawan suna kuma hallo a yi ayyuka na alkhairi a yi ta wasu ne sai allah ba shi na tarbiyya ta gaba shi yasa yake yin walima ta samun karuwa a yanka yawwa albarka don yayi na kwarai ya zamto na gaban kwarai kuma a yi mishi addu'a uba ya dinga wa ɗan shi addu'a domin addu'a tana da tasiri wajen dadowar tarbiyyar yaro da dama uwaye inda za ka tambaye su shin ka taɓa tsayawa ka yi wa ɗanka addu'a Allah ba shi tarbiyya ta garta ƙwarai Allah sa zamto mutumin kirki wallah ba da wani ya manta rabin da yi wannan ma wallah tunda tun da aka yi na taron suna ana Allah mishi albarka ta gani ya kare to ka gani shi yasa a yanzu uwaye su dinga kuka ƴaƴan su ba sa musu addu'a shin kai kana mishi addu'a Allah sai ya zamto na ganna kwari ba wai ka sa shi makaranta ba kana mishi addu'a kana daga hannu kai addu'a yanda da ka ka roki Allah baka arziki ya wadatar da kai shi ma kuma shi ma wasu da daman suna addu'a amma kuma in suka ga hannu za su tsoro roƙawa ‘ya'yansu duniya kawai Mm.
ba ba tarbiyya ba tarbiyya ba ya zama na gari ba yawa ba ya zama Allah na ya gari.
kaka Allah maka arziki bai Allah- samu ba yana Mm.
jaraba ba su mishi Na, adda ya ba, samu ba mm.
kasuwanci yake su yi a ja ya Ya samu mishi addu'a kuɗi Allah ya wadata mishi ba Ka gani?
mun gobe taba tunanin ya mishi duka addu'a Allah ya kuskure shirya shi ba ne ya gani duka wannan kuskure ne alhali uwa ta ma'aifi ko ma'aifiya ko kaka ko wani babba daga cikin
Dangi.
jagororin ma'aifan Mm.
tana tasiri akan yaro Allah taimaka Amin.
sannan yaro in ya taso ya zamto matashi bai kai ba zuwa ga sarmayi nan ma tarbiyya tana da mahimmanci Mm.
ka iya cewa tun daga shekara biyar har zuwa kusan shekara sha biyar Mm.
ko sha takwas yaro a wannan gurin lokacin ne yake tumbatsa yake ɗaukan ilimi Mm.
lokacin ne duk abin da ka zana mishi ya shiga cikin kwakwalwar shi kenan kaga addinin musulunci bai yarda ba da ai wasa a wannan lokacin Mm.
za mu ga a cikin zilli na addinin musulunci aka samu manya-manyan jigajigan malamai Mm.
suna da shekara goma wasu Ƙananan shekaru wasu nawa.
suna da shekara sha biyu Mm.
wasu sha uku wasu suna da shekara sha biyar wasu sha hudu wasu sha shidda aisha radiyallahu anha har manzala sun ya rasu Mm.
ya barta Mm, ta shafi takwas ba.
duka yan sha biyu da Haka.
sha takwas bata iya sha ba ashirin da Mm.
manzala kuma ya ce a amshi rabin ilimi Wannan tambayi. Mm.
ga abu huraira matashi ne ga abdullahi bin umar Mm.
ga abdullahi bin abbas duka matasa ne kananu ne lokacin da manzala sama ya rasu ya bar su kaga kina addinin musulunci ya ba wa wannan marhalar muhimmanci Mm.
sai mutumin da ya zama sarmai wanda kusan mafomin yana farawa daga yaro ya kai 18 za a ga yadda ga cewa 18 na- ni na kai na daina na yi karfin malam Mm.
sai ga ya dawo fada ya ce Mm.
zai bi uwayen shi yadda ba sa zuwa makaranta shi ma ya fasa zuwa makaranta ma girma kenan.
sai dai in ana karatu na masallaci ya zo ya zauna ya saurara Shi ma mai dan dama dama to kenan.
addinin musulunci bai yarda da wannan ba dole ya ka ci gaba da neman ilimi Tabbas.
daga nan har zuwa talatin in ka kai talatin in ma bayan ka yi aure ka zama uban iyali a'a har abada dole ne ka dinga ɗaukar tarbiyya Tabbas. Mm.
kenan shi yasa malamai suke cewa al'ilmu min al-mahdi ila al-lahdi Mm.
neman ilimi da neman tarbiyya da karatu tun daga zanen goyo Ana gina ɗan har Adam- zuwa kabari Mm, Ana gina ɗan Adam tun daga haihuwa har zuwa binne.
yawwa Kullum shi yasa sai malamai tsawon ku.
yawwa shi yasa malamai suke cewa in ka ce ka daina neman ilimi neman tarbiyya domin a addinin musulunci neman ilimi shine neman Shine tarbiyya tarbiyya, yawwa mm.
in ka ce ka daina neman ilimi ka tsaya tambayar da za a yi maka a kabari tambayoyin nan guda uku shin kana da amsar su shin kana da tabbas ka ci jarabawa kuma ba iya sanin su bane ba a nan doron Mm, duniya aiki- sanin su da aiki aikin da da su ke da su ne namu.
kenan ka ga matukar baka da tabbas a haka to dole ya kai ta neman ilimi shi yasa ilimi zaka neme shi ne har abada manzo Allah sai yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allah lahu bi tariqan ila aljanna wanda ya shiga hanya yake neman ilimi to yana cikin hanya aljanna to ma'anar shi idan ka fara karatu kana sarmai ka bar neman ilimi ka fita daga hanya aljanna Mm, kenan ga kana cikin sanya Allah- Allah zaka je aljanna Ka- kai ce sai ka ce yanzu ta kaji walade na ka gaji sai ka kabar kauce kenan kaga kabar kabar akwai matsala tare akwai matsala Mm.
kaga yaro matashi ya tan tsakko har da Mm.
alkur'ani ya yi izo 40 ko ya yi izo 30 Mm.
ko ya yi izo 50 Wani ya ga amma kawai hamsin daga ya kawai kai goma wannan nan daga gare shi.
wallahi Mm.
sai kaga ya bari ya dawo zaman fada Mm. da shi subhanallah ya zo kwatsa ma da masu alamtar kai fa zuwa kuma da- laihin wani lokaci daga ma'aifa ne Mm.
shi yaro ya ga ma'aifin shi bai zuwa neman karatun Mm.
ilimin addini Eh, tabbas.
ya ga ma'aifin shi bai iya karatun fatiha ba Mm.
ya ga ma'aifin shi bai ya zuwa makaranta kenan kaga uwaye dole su tage su mai da Allah hankali kalla ya yaro wajen ya neman- gaje kai ma ya Yawwa.
kake rayuwa su zai tashi ran kaga rayuwa daga alhamdulillah ya'ya mata suna tsaya akan karatu na addini ganin cewa uwaye mata suna nan kan makaranta kaga zaka ga makarantar uwaye mata za ga makarantar tabbatuwa.
yan mata da yara ƙananu amma babu makaranta dattijawa Mm.
to kaga wannan hatsari ne inda akwai Ba ma a ce kaɗan ne ba- ba a ce babu ma da bisa rito amma dai gaskiya a wajen Kaɗan ne.
abokin ta gaza gaza Yawwa.
wajen ta kai a ce babu ta sai wani ne mutum ya ce ai ina zuwa makara- masallaci karatu na masallaci karatu masallaci karatu ne na dukkan na al'umma al'umma Allah ko littafi ba buɗe kawai zama ne kina yawa gindi saurara ne ke eh, Zama ne mai gangan- gina wani gini hutu ma ya ɗauki lokacin sai an ce a tare da Na sallah gan- kuki da kuma bayan haka karatun alkur'ani wanda za a sa a lakana maka a yana kake ka ɗaukar kawo ka abin ga nan.
mutum in sallah ta bar shi in yana fatiha wallahi kamar Ya abin hayyu kunya kayyum.
ka ga mutum in sallah ta bar shi yanzu zai ya gyara wannan sallar da akwai matsala ya yi matsala ta watsa ya yi tambaya domin wanda ya jahilta abu ba yanzu za a iya gane ya yi banna ko bai ba ma zai sanya banna babban tana tunanin ya zai idan ka ga kalubalen tarbiyya a yanzu uwaye ne maza saboda Allah saboda rishin zuwa makaranta ya kamata a makarantunmu na islamiyya yadda ke da kwai makaranta ta uwaye mata muga da daddare tsakanin magarba da isha'i da akwai makaranta ta uwaye maza da tijawa ana lakana su da suka ci gaba ai kullum kullum da ake tashi lokaci ne babu wani ne ko sai samu suna fara karatu daga minu zuwa jezat mata to kaga da dama sha biyun dare zuwa karfe biyu to kaga da akwai da akwai da da tabbata har da gaske kake lahira kake da masu wannan kai tabbata Allah shi yasa ya kamata wallahi uwaye mu yi kokari mu duba mu ne hotila mu ne abin haskawa na 'ya'yanmu uwaye maza alhamdulillah uwaye mata suna kamantawa ba a ce ba suna yi ɗari saman ɗari amma suna kamantawa bakin gurgudu shi yasa maka ga natija game da ɗan mata yau ya mace dan ta yi shekara sha biyar ba kaji ba ta ce ta hasa zuwa makaranta Eh dai, saboda ta gama masa masana wata tana zuwa yauwa kuma in ta yi aure kaga ta ci gaba da zuwa makaranta to amma matsalar yanzu wallahi daga mutum ya yi aure za a ga ba shi ba karatun addini malam daga ya fara sana'a ma wanda ya fara sana'a ma ka yi sai ma ce sana'a.
duniya kawai yake bukata kaga mu yanzu a awa 24 ka kasa hudda awa daya Mm.
wanda za ka yi karatun addini ka san addini kai minti 30 ma wallahi in karatun minti 30 kake zuwa kana dauka a gurin mala ba karama alkhairi bane ba A ringa zama minti aya goma ɗaya.
minti goma Barka ana da koya fita ma ne.
aya ɗaya ma Mm.
minti goma ana koya ma aya ɗaya a cikin sati ɗaya za ka karanci aya bakwai akalla aya bakwai a wata saboda ɗaya ranar hutu ma za ka ka gani ma aya a- biyar a wata akalla.
ɗaya wajen aya talatin babu wani abu ko talatin kaga mutum ya samu ci gaba to amma haka in mutum ya tsaya dukun ya ga ya shekara uku bai karanci aya ɗaya ba wanda yake ran masu rushi ka gani wani na dan Ba- masu ba rushe muraja su ba abin da ga Allah kiyaye Mm.
da dama kuma hallo za mu ga mutane suna dogara ne da karatun yaranta shi kuma karatun yaranta an riga an san shi da kurakai ne ake kusakurai da yi wani sauran lokaci to pronunciation ma ba su kula da ita ba to ka Mm.
gani kina ya kamata uwaye su san da cewa su ne wanda za su ba da gudunmuwa babba sannan kuma hallo sai bangaren ita tarbiyya baitin an karance ta an nemi ilimi wanda shine kamar shan ruwa ne Mm.
to kamar ka kwalho ruwa ne a randa neman ilimi ko to kuma shan shin aiki da wannan Mm.
ilimin kina kaga tarbiyya bayan ka karance Ka dauko ilimi ilimi kamar kuma ka ka yi dauko ruwan aiki ne kenan.
yawwa lokacin da ka kwankwada ka sha to to lokacin aiki ne aikin da kake da yi irin shi ne ilimin da yawwa ka koya.
kenan yanzu uh, yana daga cikin uh, rashin hankali a ga mutum ya zo randa yana jin ishirwa ya kwalho ruwa ya nemi ilimi Mm.
amma kuma ya kisha sha ya gagara kuma ya aji bayan ta nama ya zubda ya hayya kai to rashin aiki da ilimi haka yake ne Mm.
kenan kaga bayan haka uwayenmu mata da uwayenmu maza da matasa da samari da 'yan mata a dinga aiki da ilimi Mm.
aiki da ilimi shine manuwar neman Neman- neman ilimi ilimi.
kuma aiki da ilimi shi yake tabbatar da addinin musulunci shi yake tabbatar da tarbiyya shi yake sawa ka zamto malami ba tare da ka bude baki ba ka koyar tabbas domin in ka karanci abu kana aiki da shi aikace wani mutane za su kalla su kurkura su ce kaga kenan ka zama malami ba tare da kama daga baki kuma ka kai kaga kurki.
kana samun lada he ka Tabbas.
mutu ka ta yi rana ta Saboda shi ka wannan da ya gama koya da kai Yawwa.
zai kan Allah ya san da gare ke koya yawa ta yi kuma loshi ma ya Kuma koyawa wani zai koya ma wani to sai ka ga mutum ya kwanta a kabarin shi ni lada na jiya ranar shi, tashin daga inda ba kiyama ya san mai.
ya yi ta ganin lada ya ce daga ina a ce wani Aikin aiki kana da da yadda kake kai na na- kaza da kaza, na.
wani ya koya Mm.
to kaga kenan yana da muhimmanci uwaye mai lura kuma lalle tabbas sarmai na buƙatar tarbiyya a yau yau in mun lura dukkanin ƙungiyoyin da suke tada zaune tsaye suke eh, neman al'umman Neman kawo zaman musulmi lafiya, al'umman sauransu.
nijar da musibu za mu ga matasa suke amfani da su su ba su kwaya Mm.
su ruda musu kwakwalwa kuma dama ba karatun addinin musulunci ba kaga Tabbas.
amfanin karatun addinin musulunci da makarantun islamiyya suna sa yaro ya taso da nesa da tunani mummuna to mutumin da bai ba karatu mafi yawan waɗanda ake ɗauka ake ruda musu wallahi ba su zauna ba a gaban makaranta suka san karatu karatun babar tana su iya ware tunda kyau da marasa kyau.
yawa a makarantar islamiyya za a koya maka dole kawa ma'aifanka Mm. Ah, biyayya adabiya.
dole kawa malamanka biyayya Mm.
dole kawa shugabanni biyayya an karanto maka hadisan manzo Bakin Allah wanda suka iyakoki ce daga wajibi gaskiya.
ne kama shugabannin al'umma biyayya sannan kuma wajibi ne ka soma alkhairi Mm. Al'umma ka ga al'ummarka alheri, na'am. Mm.
to kaga yaro ya taso tun yana karami da wannan tarbiyyar ba ta yanda za a yi wani ya zo ya ruɗe Ya shi rude shi har ya to kawo amma tashin kai cikin mutumin da bai ba karatu Mm.
kuma dama yana shaye-shaye to za a ga nan da nan an ruɗe shi kuma dama ya taso ya zo matakin da yake son kuɗi yake raji da kuɗi da shuhura yawwa to ka gani da akwai matsala shi yasa eh, a yi ƙoƙari uwayenmu mata da maza a sanya matasa karatu a tilasta su a ɗora su akan eh, neman ilimi yana taimakawa yana kamawa wajen kwanciyar hankali sannan kuma hallo ko babu komai a cikin tsari na karatu illa addu'a da ake ma ƙasa ake ma al'umma ba karama alkhairi ba ne ba Allah ya taimaka Allah ya sa mu sani.
bayan mun ji cikakken bayani daga da abin shayi ne tarbiyya kuma marahil da ake ba da tarbiyya da suwa ne ne masu ba da tarbiyya da suwa ya kamata a ba tarbiyya muna so malam inda hali a bayyana mana me eh, me yasa matasa suke da muhimmanci musamman ma wajen gina al'umma da ake rayuwa cikin ta abin da ya sa matasa suke da mahimmanci kusan za mu ga duk kasashen da suka gina ƙasarsu ta ci gaba za a ga matasa ne a bayan ko da shugabannin an samu da tija amma matasa ne tabbas duk wani ci gaba da za a rubuta shi za a ga matasa ne akan al'amur Mm, tabbas musamman muka fahimci ci mafhumin matashi shine wanda zai fara ka iya cewa daga wajejen shekara eh, sha biyar a mafhumi na addinin musulunci Sha tun da biyar zuwa a- a talatin.
mafhumi na addinin musulunci don mutumin da ya balaga matashi ne Mm, a gani ana sashi daga cikin rijal rajul ne har zuwa shekara arba'in mm.
kaga shekara kusan eh, talatin da biyar da biyar wannan rayuwa ce ta matasa daga inda kai arba'in Ashirin kuma da biyar kenan, tsakanin ta ashirin ga da mutum biyar.
tausayin kan shi ne yake lallaba duniya yake Mm, ba ya yarda ba yayi wani abin da zai yi tasiri a gangan jikin shi za ga ko dan dako in yi shekara arba'in sai ga ya rage ya sha ba kadar. Mm, to kaga wannan rayuwar tun daga shekara sha biyar zuwa shekara arba'in wannan ita ce rayuwa ta mas- ma- matashi mm.
da akwai matashi sirmayi karami wanda ake ce mishi wanda yake Yawo.
cikin rufuwanin shabab Mm, kenan.
kusan daga shekara sha biyar zuwa shekara ashirin da biyar wannan wanda yake cikin zahin balaga Mm.
wanda komai ya gani kawai yana gani ya Wannan to rufta ne.
wannan ita hatsari gare ta wannan rayuwa za a ga in mutum ya lalace daga sha biyar ɗinnan zuwa Zuwa ashirin da ashirin biyar da biyar. Mm.
shi yasa in ɗanka ya zo wannan marhala Mm.
wallahi Tashi ya tsaye da kata rage ba zai ne da na sauran.
tun da yana cikin wannan matakin da ake ce mashi unfuwanu shabab Mm, yana ganin shi yani yanzu kowa ma yana daidai yake.
cikin zahin balaga da zahin cewa matasantaka Mm.
nan da ya gaya ma bakan magana sannan kuma hallo yana cikin wani hali inda yana da lafiya na san sha'awa san biyan bukatar shi sannan kuma hallo yana cikin wani halin da kwakwalwar shi bata cika ba shi yana tunanin ya Wani cika ya cika yana gani ya ma wuce kowa yau ma kowa bai yana wayo shi ne mai wayo, yauwa amma shi tukinan shi kaga ke wurin.
marhala ce mai hatsari daga inda ya shekara 25 to kuma yanzu tunanin shi ya zai Zai gani da gamto wasu ke ta hakuran hankali ya yauwa mutu mishi.
haƙurin hankali ya wuto bai yanzu tunanin shi kuma halo ya zai kai ya yi 40 bai ci zama Yau, mutum ya cimma mutum manufar da ya sa gaba.
Yauwa.
Mai zo yana da Nan- manufa kenan.
ya riga ya sallama yanzu Mm.
kahin ya yi 30 yake tunanin ya zai wani abin da ya suke so ya haƙaƙa ya Mm.
to in yi talatin kuma ya dan fara yin Ya fara hankali girma kenan, to za kuma a ka nan ma zai amfanar da al'umma Mm.
amma daga inda ya kai tal arba'in Okay, to mm, kuma okay.
ya zama dattijo kenan kaga wata marhala ce mai zaman kanta kenan yanzu a wannan mata- ma- ma- matakin matashi na da gudunmuwa za ka ga in matashi daga shekara sha biyar zuwa ashirin da biyar zan to mutumin kwarai ne Mm.
za ka sauran rayuwar shi alhamdulillah Insha Allah.
in ba mutumin kwarai bane ba in Allah ya taimaka aka yi kokarin ceto shi za a kuma lusar rayuwar shi tashi a a- Ya gina ta tsarin da ya dace, yawa tabbas.
amma in ya riga ya tahi akan shaye-shaye da wani waye to wannan sai gyaran Allah shi yasa rayuwar matashi tana da muhimmanci wajen kawo ci gaba aikin karhi su ake bukata dagewa a je a karanci wani ilimi a dawo a amfanar da ƙasa su ake bukata misali lokacin da ƙasanmu ta samu incin kai shugabanninmu na da a lokacin matasa suke turawa ƙasashe da karanto da yadda za a rarraba titina ma babu wanda ya babu plankin ba sai kawai aka da aka tura wasu suka karanta Mm.
har ka Wanda ba agro tura tsahi ba, Yau- ko da zai ake yawa su koyo.
ba tsahi ba aka Matasa.
tura matasa aka tura bangaren agronomi Mm.
bangaren eh, na'ura bangaren komai da ka sani wanda ya samu ci gaba a wannan kasa tamu wallahi lokacin eh, Matasa.
dattijawa ne suke mulki Mm, matasa amma ba su suka tura ba samu dattijawa ilimi.
cikin su matasa suka tura Mm, suka ji suka koyo don su su gina kasar to kaga kenan wanda yake nuna maka muhimmancin matasa Tabbas.
to matasa a yau in suka yi riko da tarbiyya ta musulunci ba za ka gaba ana shaye-shaye Tabbas.
ba za ka gaba ana haɗe-haɗe ana zub da shi Da kwanan daman nan duka matasa suke wannan abubuwan kwanan nan abin da bai kai wai kawo a kusa eh, a nan sabon gari wani suka je suka daddatsa wani ma- matasa ne Mm, kinan kaga inda tarbiyya ta musulunci ba za ka gaba matashi ya haɗa cikin wannan abu mm, tabbas.
cikin haɗa barantana ma ya ɗauko makami bal ma tsoron amfani zai da makami Mm.
manzala sun sama addinin musulunci yana wajibta maka ka Kai dinga bayyana kamar makami ɗaga ma ɗan wanka mumuni makami.
yawwa bayyana shi Mm, idan za ka meka ma mutum Makami, wuka sai da aka wuka nuna wadda aiki ake ba da amfani ta ba, na'am.
ba za ka bashi ba ta gurin tsini saboda in ka bashi ta gurin tsini kamar kana nuna mashi to bai halitta maka nuna sai ka juya sai ba ka shi wurin juya.
kamawar yawwa cikin ladabi kuma na- ana ɓoye makami ba a so a bayyana shi to yanzu idan har matashi zai je ya ba da kuɗi wal'alla jika uku jika biyar ya sayi wuka mai kai Mm, ya adana ta saboda ya ne yi wa ɗan uwan shi shari ba da Barazana yanka ko banawa illa ba ko na- ba yanka albasa ba a adin ya yanka mutum duka ya ɗauki a wannan yi mara kiran mentalitan a kan shi kenan kaga da akwai alamun rashin tarbiyya da akwai alamun baya gano tsoron Allah baya hango tsoron Allah ita kuma tarbiyya ta musulunci tana sanya mutum ya dinga jin tsoron Allah in zai yi banna a boye in zai yi banna a boye shi da kanshi a zuciyar shi zai dinga jin wani wa'azi yana tsoron Allah to amma in babu tarbiyya ta musulunci sai ya shirya banna kaf sai an ga ya aikata ne an ganta mm.
kenan kaga shaye-shaye ba a samu ba haka kuma lo hadace-hadace haka kuma lo lalata yan mata lalata yara duk ba a samu ba kuma za a samu girmama dattijawa haka tuki na ganganci da za a ga matasa yanzu suke yi dattijo ya hoto zai tai masallaci a bige shi yaro karami a bige mace a bige Mm.
a dinga yawan hatsarra duka abin da ke kawo rashin tarbiyya kaga matashi yana ya- yana tuki a babban titi babu stop babu wanda yake tunani sai dai ma ya samu wutar watu na mahawan to kaga da akwai matsala Allah ke yi amin su mun mala Allah ya saka da Amin, alheri shukran jama'a.
mala a- a matsayin ku na da'iya ko kuma malamin mai koyarwa musamman ma a jami'a wani kuma da matasa nan ne da matasan suke yawa kuma a matsayin ku na kun halo limami kai tsaye wanda kuke fama da al'umma ko da yaushe ana fadakarwa da sauransu eh, wani irin sauye-sauye kuka lura da shi a halayen matasa idan aka kwatanta da matasa na da na baya da suka wuce
gaskiya an samu sauye-sauye da dama a iya karancin shekaru na abin da na gani a dade matasa za ka iya cewa suna da girmama dattijawa suna jin magana amma a yanzu kaga an samu bambanci kuma a da matasa suna ƙoƙari bakin gwargwado a kansu nemi nasu na kansu za a ga kayan kaga an yi sata da akwai wahala a da za a ga karhe an ajiye shi a ƙofar gida ya jima ba a sace ba amma a yanzu amma yanzu na gaba zaka yi.
subhanallah ka kujera ma baka isa baka ajiye alhali a da a yanda aka sani ya kaga an zauna karshi ma ke ake Eh.
kasu na zama ne ba kawai in ba ku zai wuce ya gaje zama ya na huta ya zauna, eh, tashi ya gaba kuma kujera ma wani lokaci ya abarta amma ba a sace ba amma a yanzu subhanallah kenan kaga eh, Yanzu babu daidai da ku Yawwa, daidai da gudu jarka wannan da ya je ka guda ka aje ko gida ka daka taro ta ba ka tarro ta ba Da wuya.
kaga yawan sace-sace ya yi yawa a rayuwar matasa haka kuma hallo eh, eh, bangare abin da ya shahi eh, shiga ta turawa Abin yanzu, gaskiya eh, shiga tufafi ko tufafi sutura da na ake sa.
turawa kaga yanzu kusan za ka iya cewa a yau wani sabon aski ko sabon sa kaya ya zo a turawa to za ka gan shi a jikin matasa matsalar malam ba ma ban ka zanen hashin ku ba Na'am.
ba ma shigar turawan ba ce asalin shigar turawan la Eh.
kawai shiga ce ta irin mutanen banzan su wanda shi mutanen kai banza shi a cikin turawa wannan ya hau ne ya hau Tabbas.
studio da shi Tabbas.
daga lokacin da ya sabka daga studio za ka sabka sai ya hujja daga ba wannan kayan bane a cikin shi to ka gani za ka kayan na kamala na mutunci Da- na kima da- da da kuma- zai hau podium ya ya bari zai sa ka gani wannan amma kayan kuma su yanzu matasa sun dauki abin kaya ne na dindindin Mm.
yanzu kaga abin da ya hoto na matsatsin wando Mm.
da in riga dogon hannu ne matsatsen hannu mutum ba ya iya hudda ba ya a walla Mm.
haka kuma allo da da sare wando Mm.
mutum za a ga wandan ne ake mishi hantsa ya karama dole ne he wandan ciki ya bayyana Mm.
haka da akwai Nan matsala masu yake.
sannan kuma allo ga yanayin aski wani haka da kitso yake da sauransu haka kuma allo ga yanayin zane a jikin mutum ka ga matasa suna yawa tatuwa shi haka kuma allo ga sa sarka ka ga namiji ya sa sarka ya sa dan kunne ya sa ɗai ka ga mutum ya sa wani gumki-gumki ya rataya a wuya a ganin bai san menene ma asalin manuwar ma shi wannan gunkin Yawwa, san- da ya mallaka jikin Da akwai mutum.
sarkashi ko kuma jikin rigar shi da Allah yauwa kuma daga cikin banna da ta yadu me yake son rashin sallah rashin neman ilimi ga matasa sannan kuma hallo eh, ka iya cewa ta bangaren bokon ba ta bangaren lakwal umma da ga matasa suna ja baya subhanallah ta daga bangaren sakamakon da lakwal kitan kullum abin da ke kuka da shi Yawwa.
sakamako kullum baya yake komawa baya kuma yake ci gaba.
kuma kaga da akwai matsala kuma ana ta kashe kudade ana Yawwa.
ana ta abin da mun ga kuma tara- ana tara- ana tara- daukan ma'aikata da mu ba shi ta na bar sakamakon da ya to ka kamata.
gani kenan kuma hallo duka ba zargin moshina ba ba zargin gwamnati ba ba zargin ba shugabanni ba la matsalar dai daga matasa ne wannan bidiyoyi kan da suke yaɗo wannan harka ta tiktok nan da facebook da sauransu da kuma harka na tashoshin da hammunsu manuwarsu ya za su gurɓata rayuwar matasa ilmin tattabiyar ta manasara ya zasu kaga yan balo Mm.
wannan yan balo eh, arnawan duniya ne suka ɗauki nauyi a kan su gurɓata rayuwar matasa ta hanyar balo mawaka yan fina-finai na kowane ɓangare sannan kuma hallo waɗanda suke tsara a sha dariya da sauransu da mawaka saboda da ai duka wannan manufar da ake yi Yawwa.
ya za a dauki hankalinku daga ni abin da ya shafi yauwa addinin ku ƙungiya in ilimin ku suka fara ilimin yau in mata in ma- in mawaƙi a da magaran misali ya fara waka in ya dan fara shuhura a ga yana tara matasa sai wata ƙungiya daga turai da zo ta ku.
ce Sai ku dauki nauyi za ta ɗauki nauyin shi ta bashi fambasin ta kai shi horon shi ta kai shi ina ne saboda yana taka mata gudu rawa Yawwa.
wajen ta dinga gudanar da biyan shi gudanar da kuɗi gudanar.
ti in yayi waka yana da kaza in ya kawo album yana da kaza Mm.
kuma su dinga gaya mishi wasu ababen da zai dinga Zai wani ringa soka cikin A gani.
wakewaken nashi don saboda manufar da suke da baitin abin da yake da na gurɓata dama ba ga wannan matsala ne misali ne muka bada kan ga yan fim ma haka yan fim ne nawa da sauransu to duka wannan na daga cikin abin da ke kawo gudunmawa wajen gurɓata rayuwar matasa haka kuma hallo za mu iya cewa yau matasa daga cikin abin da suka canza shine ƙazamta Mm.
a matasa a da da akwai tsafta Mm.
ko za ka iya cewa ma al'ummar ta ce duka ta koma ta ta gurɓatu ɓangaren kazamta tsafta tana daga cikin tarbiyya Mm.
za a ga yau matasa suna zaune a ƙofar gidansu ƙofar gidan da shara shara da ana kwalele zub da da gwalon wani ne ba su Ba.
taba tunanin su ce bari su su gyara ba.
shara su share Kawai na za su zauna ku zauna su masallaci a al'un a unguwa za a ga matasa suna zaman banza amma masallaci ya yi dauɗa sai ka ga mutane suna zuwa ko za su zo Yau.
kulatin mai zai sura tafin su lakwal-lakwal sun yi dauɗa makabartu da dama ga su misali ne wannan balma wani matashin za a ga a'a he ma ya ɗauki sharar gidansu ke cikin masallaci, ko kuma ko gurin da ya ba- kwaso gwalalan gidansu ya zubda a titi dama yau za a ga daga an ga alamun hadiri yanzu da ce da maganin babu wannan abu kawai ana bin Ana ka'idar da- cewa sai sha biyu ta yi sannan a kwalye kwata yauwa kuma har lura ne za a yi abu.
da lasar za su yau dunkushe.
rami kuma za a yi azuba Mm.
amma yanzu a ga zub da ake a titi Mm.
bal ma wasu haka ga bayan gari ake zuba su Allah. Mm.
ko kuma mutum ya kwalho bayan gari na eh, me yake suna salanga Mm.
ya kwaso ya zo ya zuba a gada Mm.
ta dinga wari za ga makwabtan da suke rayuwa a bangaren gada Gurin a ka cikin cutar da ɗakin da su ma wari, basta ka cutar da su da saburo da in an yi ruwa kuma in an yi ruwa tsotsotsi su dinga shiga har randar su Mm.
ta cin ta ta shan abu kaga wannan duka mu ne al'umma muke cuta ta junan mu ya juna a ga dole eh, rashin lahiyoyi su yi yawa da sauransu Allah ke Mamin su mamin Allah ya albarka Malala taka da alkhairi. Malam muna magana muka ce matasa da kuma ko tarbiyyar sa cikin yanayin da muke cikin kalubale. Yanzu ku malam mata ganin ku menene manyan manyan kalubalen da matasa mu suke fuskanta a wannan zamani.
Na'am. Eh, a cikin bayanin da muka yi da akwai ɗan ishara zuwa Mhm.
kalubalen amma kuma Mm.
yanzu da ke fi tambaya ce mai zama Yeah, kanta please, uh, insha Allah kalubalen da ke mai yake suna tunkarar matasa na fari shine jahilci da addini shi kuma jahilci da addini babban kalubale jahili ya san da cewa bai da guri a addinin musulunci Mm.
domin ba a Ba addinin a musulunci jin jahilci jahilci na Eh, mutum ya san da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai taba alfahari da kai baran tashi kiyama kana jahili dole sai ka karanta sannan sallah yawa- yawa ikra ne addini al'umma farkon wahayi da aka fara wa al'umma wannan ikra manzala sama an ayoyi da dama hadisai da dama wanda suke bayani akan neman ilimi in muka ji za mu yi bayanin su kusan abin bayani kenan kaga eh, jahilci jahilci sallah ba ta amsuwa daga mutum sai ya karance ta da ilimi sannan kuma hallo aqida imani dole ne da ilimi musamman ma Haka, wannan zamanin da muke ciki duk abin ibadu da za ka yi azumi in babu ilimi a jahilci kai Allah baya bukatar shi Mm.
sharaɗi ne na dukkanin aiki na addini Na kan ibada, ke na.
zamto Mm.
da ilimi Mm.
musamman al'amarkan da suke tilashi a gare ka wani bai san ba manzan Allah sa sama sunan shi Mm.
da sunan ma'aifan shi Sallallahu alaihi Ah, wasallam.
ina aka aihe shi yaushe aka tura shekarun shi na ya za a kaso mutum misali ya yi zama kudu Wani kuma da bai- eh.
a kusa kusa na abin da ke faruwa yanzu wanda ke kallon harkar bal eh in ka tambaye shi wani ke so yan balo to zai gaya maka Komai wannan da- wanan hal kauye suka yi ba wai magana wannan ba malam yanzu muna karfe goma za ta yi zugo Eh.
zai gaya maka yau wannan dan balkin da wasu irin kaya ya fito da su tarin masu ya sa wasu irin hula wasu irin mota wasu irin takalmi amma kuma inda zaka tambaye shi gaya min ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyar baya iya gaya shi ne maka hisso a rayuwar mu da wuya ne ya gaya ma in ka tambaye shi waɗe mun siffofi na manzan Allah guda biyar da wuya ne ya gaya ma to ka zai yanzu ka ce kai masoyin manzan Allah ne in ka tambaye shi haƙƙin Allah guda goma da wuya ya gaya ma in ka tambaye shi eh, me yake son hukunce hukuncin sallah da dama ba ya gaya ma to ka zai yanzu kai ka ce musu mai- mai addini ne to kinan ka ga jahilci babban kalubale bayan haka kuma ya kalubale kuma hallo na kungiyoyin turawa eh, da arnawa da suke so su gurɓata tarbiyyar matasa wannan ma da akwai shi a gurare da dama suna bin salo daban-daban don su gurɓata tarbiyyar matasa kuma daman ba su san al'ummar ba su san 'yan ƙasar eh ba sa son addinin ta yanda suke Allah Allah suke su ga sun gurɓata tarbiyya sai kuma kalubale na zaman banza albatala zaman banza da rashin aikin yi matasa da dama tabus-tabus suke so misali za mu bada wannan da ko wani afirka sun da wani tsari da ya hoto na neman kuɗi wannan suka yi ta hutun waje malam kala Ya?
daban-daban
eh Eh, tese ne shi ne yauwa wani afirka sun tese ne Mm.
da kuma wani Suna wanda da ya yawa.
shahara Eh, suna da yawa suna da yawa an yi su to da ya hoto mutane suka yi ta zuba kudade don su ci riba na harko ya kamata ka tambayi kanka menene hukuncin wannan amfanin Kuma shin kudin da na sa- da na zuba malamai tabbas sun yawa magana akan yawa, wannan matsaloli.
kudin da na zuba a ce ma kasuwanci zai kudin da na zuba me zai saida zai saida giya zai sai da kwaya Mm.
zai yi aikin riba kaga tambayar da za ka yi sannan kuma hallo yanayin kasuwancin ya halitta ko bai halitta ba bayan haka sai ka zo ka tambayi ka je ofishin folis sai ka tambaya shin an yarda da su an yarda da su waɗannan kamar sauran bankuna ne ina iya zuba musu kuɗi suna da rubutu da rijista a gwamnatinmu an suka ce ma basu da to kaka zuba musu kuɗi to Malam- amma da dama kwakwalo Malamai mun ta bayanai sosai a bisa kan wannan matsalar Tabbas.
amma mutanen ba su gano da matsalar sai da abin ya riga ya sai da abin da ya faru faru.
kaga saboda mi an hango cika matsalar tabbas kuma yana da cikin magana da Eh.
malamai suka yi akan wannan matsalar Eh.
shine eh, usulubin da suke taho da shi din eh su matashin da daman tsuni ke samu abin za kamar da ku hudi eh Eh, bai san da wasu kudi bane ake ba shi tabbas bai sani saboda ba ku- kullum kudin sabbi ne ake ba sarki eh kullum kudin sabbi kudin sabbi ne ne ake ake ba ba sai.
tabbas tabbas to abin da suke kallo dan a jawo hankali kuma sai sun duba sun ga a unguwa Mm.
ka shahara Yawwa.
wanda suke ba kudi sai sun duba sun ga a unguwa ka Ya shahara shahara, yanda in saboda an ya baka ji- ka ji ka mutane.
je kai ta gaya wa mutane tabbas amma an baka da wata shahara ko makamanta ba wanda zai baka kuɗi saboda baka ma ka kowa ba to kenan ka gani kenan a lokacin da malamai suke magana ake cewa malamai yan bakin ciki ne wane ne wane ne amma ba irin bayanin da bai ba ana janyo kuɗin mutane wasu sun su sun nemi haukata da akwai wata mace wadda ma'aifanta suka ce kar ta zuba kuɗinta ta zuba kuɗinta kusan jika 700 da wani abu Mm.
sai suke mata wayo ki ƙara kin samu Eh, riba in ya kai sai suka miliyan zubo zai kare.
mata- suka zu- suka zubo mata dimero dimero akan ta samu riba kaza amma ba ta iya zuhud da kuɗin sai ta ƙara sai ta je ta ɗauko kuɗi na mijinta kusan miliyan biyu na ma'aikata zai je ya biya kuɗin ɗanfo ta ɗauko ta zuba na ma'aikata su ta ɗauko ta zuba a ciki suka gaya mata ƙara ta ɗauko kuɗin ɗan uwanta da ma'aifanta Sanda na adashi ita tana da ganin yanzu ta zuba za ta za ta yi wancan da aka yi na Najeriya sai za ta Eh, hushi in ta kuma hushi ta za zo ta biya ko har ta biya mako kuwa mota ma.
tana tana gurin ta sai mota Mm.
sannan kuma take neman ta sai da wasu kayayyaki ta zuba Ta zuba.
aka zo aka rike ta tana cewa ganin wallahi ita kuɗin ce ba yi za mata.
su yi Mm.
kuɗin ba za su yi ƙarshe sai da aka je aka yi mata magani ta samu taɓo ƙwaƙwalwa to kaga tubus tubus babu inda za ta kaga shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da yace zai nemi kuɗi ta hanyar tubus za ka saba wa Allah na hari ka saba wa addininka Mm.
sannan kuma allo z- ba za ka samu ba kudin tubus tubus za ka yi asara Mm.
sannan in ka yi wasa sai ka tsinci kanka a gidan kaso Mm.
kaga wannan abun uku Mm.
wallahi in mutum ya ce zai samu kuɗi ta hanyar tubus za ka saba wa addininka ka saba wa Allah sannan kuma allo za ka yi asarar kuɗin da yake hannunka Mm.
sannan kuma in ka yi wasa za ka tsinci kanka a gidan kaso Saboda sai an biyo ba.
sai an biyo baya Mm.
kagan da akwai matsala Allah ya taimaka Amin su mu.
an ga zaman banza ko Mm.
bayan zaman banza eh, daga cikin zaman banza kuma da za ga da dama mutane suna zuwa suna caca Mm.
zaman banza ke kawo caca inda mutum yau yana da sana'a da ta kirki ba sai ce bai hada a cikin caca ya yi asara nan dai fuskar dai hanyar dai neman na banzan ne dai duka kawai.
eh In ka kaga samu- zaman banza ke buɗe wannan yau da dama matashi yana kunyar ya yi sana'a karama yana ji yana kallo wani zai zo daga najeriya ya dinga sai da doya Mm.
alhali kai kana iya sai da doya yana ji yana kallo wani zai zo daga najeriya ya dinga zuwa yana yawo da shadda da turare da ya rika kanana ya rika yana sai da ana kana mi da yana ya- ji yana ji.
kallo wani zai zo daga najeriya yana yin yankan horti Mm.
kana iya tsara yankan horti a zamanance mutumin da ya karanci alasan misal bangaren sante Mm.
ka karanci bangaren sante ko ka banga- karanci bangaren tsafta da lahiya kana iya buɗe tsari na yankan horti ka buɗe shago ka sayo kayayyaki na Wannan- gyara mutane aka yi wannan ta yi kawo nan sai akwai mai gyaran Eh.
harci da in ka gan shi in an Eh.
ce ma wani yana gyaran harci eh za ka ce za ka yi mamaki.
saboda mi yana sa kaya sutura mai na kyau kirki eh ba ka ga abin a hannun shi ba a Mm.
yana cikin aljihun shi da sun kuma kana iya zamanantar da manyan shi nan sun san da shi ana iya ma zamanantar da kayan yankan ka horce je ka shago amma- samu balis na kirki ko kuma ka yi a a shago ka sa kayayyaki da kayan maganin nika da sauransu Mm.
yadda dai yanzu ma- masu aski suka zamanantar da Mm, aski tabbas kaga a haka aski ma da dama ai matasanmu da baya suke gani suke kayan Mm.
wulakanci ne Mm.
sai da suka ga ɗan aitiranje sun harayi Sun to kwana yi suka abu.
hankalta Mm.
to dukkan fros ce dama ce gare mu muna ji muna kallo in mu ba ma yi ba Wasu walla su- muna kallo wasu ɗan wasu ƙasashe su zo su dinga ɗaukan alkhairi Mm.
kuma ka kai tunanin in ya samu ha a ba ku ba zai damu gidan su zai zai- gari a, kuɗin kuɗin ƙasa ne zai ɗauka ya huta ke wata kasa tabbas to Mm.
a gani ha kuma wani bangaren em, matashi kaga ya yi karatu ya karanci langu ya karanci bangarka da dama wai ba ya iya hudu wani tsari ba Da zai- da zai dinga hudu wani yadda al'umma farmasiyon gaba la'amuna.
yadda zai misali da akwai mutanen da suke kokarin su ga sun karanci ilimin muka na zamani sai ka hudu wani tsari Mm, wanda za ka ba mutane kai sauki.
zai baka Na'am.
zai baka ma- kuɗin shigowa kuma hallo zai ka kawo a al'umma.
gama mutane Kaga, na'am.
ga su nan da dama fursosi da dama amma kawai mutum sai ya riga zaman banza baya son wahala Sai wani tare da iyayewa sai ka sha wahala Mm.
za ka samu kuɗi Ya hayi.
dole ne ka sha wahala Mm.
ka ga mutane da dama kowa allah allah yake gwamnati gwamnati ba ta ɗaukan aiki bai yayuwa kowane abu yana da haddi yana da adadi da ake bukata to in aka samu wannan adadin a ƙara tusawa kaga banna ce ce ne.
banna tabbas Mm.
Allah ya taimaka Allah ya sama insha Allah kuma la yana in karu san mu dan haska kana Na'am.
yana da wani kalubale da muke hangowa cewa al'umma mu tana fama da shi musamman matasa yanzu wanda matasan da ba san da wani abu da ake cewa reduce su ba Na'am, tabbas.
ko kuma harkar abin da shahi ya Ba- bata lokaci ta hanyar wanda yaro wannan ma kuma su ma suna da cin kalubale Tabbas.
musamman ma wanda su waɗanda suke makiya al'umma da addinin namu a wannan kafafen su suke amfani suna da su.
amfani da su saboda tabbas misali lokacin da ake sa matasanmu suna shiga gaban media suna waɗansu abubuwa don jayo lik- mutane su ga musu laifin Laifin suna makamantan haka ana biyan su Haka.
menene ne ai ba mafi yawan masu aikata alheri ba ne ake bayan wannan Tabbas.
kuraren da ake bada masu aikata aika na ɓanna ne na rere na abubuwa na group as tarbiyya yanzu kuma yanzu da da da mutum zai sanya wa'azi a ce ya jama'a ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah sai wani ya zo ya sanya hoton wani babba ya zazzage shi ya zage shi sai ka ga mai wannan Daga hoton ya kai miliyon yana Eh, laifi wannan shi kuma yana kuma- ko ko jibin su samu kofi bai samu Mm.
a zonin musulma ce ni ya sa ni ma ya samu jiyo da sun kalla wanda suka kalla a domin bali ya samu za to su ka gani da akwai matsala da akwai matsala Allah ya mana Allah ya mafaka ya kuma ya sa mu mustafarka da barci kuma malam muna ganin cewa akwai wani kalubale da yana fuskantar wani al'umma matasan yanzu wanda da ba haka ake ba menene yake cewa rashin kulawar iyaye rashin kulawar iyaye eh, musamman makalli matasa a da inda iyaye suke kula da su eh, zaka ji an ce an tura mutum makaranta kafin ya zo an mashi iyali ya zo na kokarin ya shiga gida ɗaki za ce na za ka Ina za Ya ce, ka?
"Ah, zan Ga shiga iyalinka." ɗakin ka ga ɗakin ka san Tabbas.
ya je tare da an mashi iyali an gina mashi gida da sauransu Tabbas.
wanda yanzu babu wannan yanzu za ka ɗauka malam eh, yaro shi zai je ya lemo na kan shi ya zo in saraki zai hatta da jika biyar za a bada a yi ne yake cin mashi a yi addu'a da ake yi ta ba wannan jika Eh, biyar duka ta shi addu'a ne, mm.
a ce yaron shi zai kawo mahaifin bai ya iya hudda ta da jikajiyar ya sa mishi ta wani addu'ar wani kana biya mishi sadaki to sai ka samu yana daga cikin kalubalen da ake ta fuskanta a wannan zamanin zai iya zuwa kuma hannu ya nemi kuɗi ta wata- kowace Ta kowace hanya, hanya shi saboda yasa ya san kunshi ne.
addinin musulunci Mm.
yana daga cikin haƙƙin ɗa Mm, namiji akan ma'aifin shi Mm.
in ya girma ya mishi aure ya mishi aure amma Zai wannan zuwa da fa hikima in kai.
yana da ƙarfi in Mm.
uban bai da Ai, ƙarfi baya malam- wajen sa kai malam- amma da dama za mu ga da dama za mu ga alhamdulillah da dama za mu ga wallahi suna da ƙarfi Wani- ai hira da muke Wallah.
so cikin Eh, wani lokaci ba yawan- kashin bane ma ban mu Wallah, a'a da akwai zuciya ce zuciya ce ba gaskiya saboda ai zuciya ce.
abin da zamu dauka wanda Wallah.
na dakin da suke yin da Wallah.
ne suka aji tunda ya- ya- ya- lokacin da aka cewa ɗanka eh, sai ka nemo kuɗi a yi maka aure Mm, zai je ya nemi kuɗi ta kowace hanya Mm.
na hari Mm.
na biyu sannan kuma in bai samu ba kuɗin da na- na aure mm.
zai iya zuwa ya je ya dinga Ba ɓata ta karin ko ta mutane banna tabbas kaga ma'aifi dole ne ya san da cewa yadda kake kaffa kaffa ka yi wa 'ya'ya mata aure in Allah ya hore ba ka yi kaffa kaffa 'ya'ya maza ma ka musu aure sauri tabbas a rage guri Mm.
ban abin da ke kawo matsala wannan mai kyau suna haɗin guri Mm.
wajen kaya sai an kawo balis kaza an kawo kaza an kawo kaza wannan shi ke kawo hamudin da tasawuri kaya aure wahala ne Mm.
namiji abin da ke kai shi lokacin da zai aure kudin sadaki Sadaki.
shine wajibi Mm.
sauran duka kyautata ne a yi bakin gwargwado Mm.
ba a ce ba ka a yi amma bakin gwargwado a yi Mm.
in za a hada balas a hada a kashe abin da ya shahi jika 100 ko jika 150 ta isa Mm.
daga baya Ina dinga sai a masa kira shi kuma kai ne za a sama ita daga baya dinga saya wa 'ya'yan shi ma- ma- matar shi abin da ya sara sannan kuma hallo eh, wani kyauta uwa da uba duka a bada abin da ya sara Eh, abin da ya wasu sha abubuwan da ake ce musu na al'adunmu ne ba yawa, addini abin da ya ba shahi- ne ba su shiga amina abin da ya shahi gida Mm.
abin da ya shahi gida a yanzu uwaye mata su dinga cewa dole ya an kama musu gida da ya shan bursalan turuwa shan bursalan kas to kaga yaushe sirika Ya, ya, ke da ya.
daraja ki da mutunci ki hasila ki dinga Eh.
tilasawa sirikinki ya kama Kan- ya gida kama.
kala kaza Mm.
wai uwayen mata fa za su har ma kaga an turo uban ma ya zo uban yarinya ya zo yana gaya mishi ka san kaya zan saya yata da yawa to ka mata gida na kirka ka kama mata gidanki shi kuma za ta iya albashin shi albashin shi ka 80 ne ko jika 70 80 kun sa shi ya Ya kama kama gida arba'in ko hamsin.
gida ji- jika 40 ko jika jika 50 20 ko mata shi soci wani wata to guda.
dole ne wata ran za ku ga tana dawowa gida tana cin abinci a gida ka ka aiki ta ka sayar da akuya ta zana ta goma zo ko tana jana ta ba.
gani Ya- sannan kuma lokaya kai ma'aifin yarinya Allah bai wajibta maka ba sayan kaya ko Ko da da daidai daidai gwagwadon da kayan da za za ta sa a jikinta Mm.
wannan kyautatawa ce in ka so ka kyautatawa iyakka ka siya mata abin da kaga ya sare kyautatawa ce in baka in baka da ƙarfi kakka yi mata wajibi ne akan miji ya siya mata ayan kwanoni yau da an bar aure a haka miji in ya tashi zai aure ya sayi gadon da yake iyawa ko da gadon kara ne da matala sannan kuma lo da an kwanon da za su ci abinci ba ya an wuce ba da ɗan rido shine kullum misalin nake ba da Wallahi nake sauki cewa gare na shi.
samu wata bin Allah yarin su tana da shekara kusan bakwai class ɗaya eh ban sani ba tunda lokacin da ake ba hankali ba gurin ba na to tana cikin malaman da ita ta koya mini Na.
kusan riyar salin bin Sali, Riyadu Salih, masha sauran su Allah.
wani suka tafi ya masha Allah to lokaci na zo ɗaukar su ke mun wani shigo ku gani eh ɗaki na na shigo na ga gado ke mun murna da irin wannan to ni ba su tana bara ka kawo bane tsamanin batar shi eh ke wani murna abin sai na zo kica wacce ta gwamnati sun kica wacce na je ganta ta wura mana gado kaza kaza ce wallahi tun da aka yi mata wata gado sai ne mijin sa mata gado Allah, tana bakwai je Allah.
su shine take gwara ma tana murna Tana Nake, murna.
ai ban lura ba sai da na koma nake mata murna nake ta ta murna abin to kun gani wannan cikin Ba- rini asiri wan- kuma wan- yadda nake muku ma'ana kuma ya kaga Hal- auren hal ya fi a yau- albarka hal a yau biyar alama ba taɓa jin labarin aka ce ta yi yaji ba to alhamdulillah kaga shi yasa ma- ma- ya tabbata a hadisi ko ko rage sadaki Mm.
rage sadaki shike ja albarka aure mutane sai su dinga fahimta wai sadaki wannan kudin jika 100 ko jika 150 da za a bada shine la sadaki a fiqhu Mm.
da kudin da za ku bada na sadaki Mm.
da wannan balis ɗin da ake kawo tunda ita ma a Duk hidimar matsayin da ake yi, sadaki tunda yau umma tallafa ta kadarta aka yi.
yawa Mm.
umma kadarta mutum in yayi aure Mm.
ya yi aure ha Hmm.
baicin ya auri mace ya matan ta ce bata san shi Mm.
in za a yi kudu kaga sada ba zai sai an sata a ciki Mm.
kenan kaga tana cikin dole sadaki sai an maido ta, mm.
shi yasa al- yana al'ada ce ta tamu a nan ta raba kudin sadaki a raba shi biyu Hmm.
wani a sayi kaya da shi wani a bada shi marara a bara shi ma kenan kaga dukkan su sadaki ne in aka ce a rage tunda dai kudin ana maido sadaki su in za a Yawwa.
kuri kenan suna cikin yawwa sarari suna cikin sadaki inda ba sa cikin sarari to ba ta yawa maido su.
sannan kuma bayan ya auri mace in mutum namiji ya auri mace ya tare da ita ya ya sake ta ya zo ya ce an bashi ba zai sai shi Mm.
shi da kanshi ya sake ta ba bayyayuwa yiwuwa kuma ka ga kenan yana cikin sadaki Mm.
juz'un min sadaqi Mm.
ha kuma lo da duk wani takalif inda za a wa miji a rage sannan kuma lo bangaren ma'aifa ku dauki abin da kuke iyawa Tunda dai wani al'ada kayan ne gyara ba- yawwa, al'ada ne babban mu- kyautatawa yanzu ne kaga kawai.
misali kayan gyara musibin da suke kawowa na hari dangin miji in ba a ka kayan kirki ba Mm.
su dinga An ka zo gulma gwamnati yana cewa yan kafin.
yawa sannan kuma lomijin ma wai yanzu hawawayen samari Mm.
matasa ake samu in aka ka mishi kaya ba na kirki ba ya dinga cewa ke da baki zo ba da kayan gyara- gara Mm, shi ne.
waye gaya ma wajibi ce kai da ko ko ko- ko cokali ba sai a so maka ba kai za ka ci ko munga ka ga Abin da mutum kawai yake- miji yana yana wulakanta mace wai dalilin wai ba a ka mata ga- kayan gara kirki Ayyo, kai.
to kaga wannan a bar shi ma ka a kawo ma shi ya alkhairi Mm.
shi ya alkhairi Ta- kuma da dama za a ga matasa aurensu daga inda gara ta kare Mm.
saki ne Mm, saboda dama an riga an galabatar shi tun ta turu eh ta turu an riga a kan shi to, wannan squad.
tun satin hari in ya ga ya huta Mm.
ya je ya siyo sai ya san da cewa aure ba daɗi ba ne ba kawai ke da kwai a'a da akwai takarif Mm.
shi yasa malamai suke cewa na hikima suke cewa inda ba dan nafaka ba Mm.
inda ba dan cewa ne ba Cewa ba, na'am.
da ciyarwa Mm.
da kowa ya aure a duniya tabbas saboda duk ita wanda ce kaga ruwa.
yana tsoron aure to ciyarwa yake Mm, amma bai yake kam ruwa, amma tabbas.
yanzu da dama za a ga mutum ba ciyarwa ba cewa a gaban shi Mm.
kawai tsoron shi ababen da ake kashewa kayan Mm, na aure wannan hidimar ba to sai ya gama wannan kashewa sai ya ga ciyarwa ya kaji wani ya ce baya iya abu ne rubutu to damu kuma an riga an sangarta shi da kayan gara da sauransu ba laifi bane ba uwaye in suka gani su kyautata bakin Kyautata wa gargadansu yaron, mm.
bakin iyawarsu kuma hallo bangaren sayan kaya ma su yi bakin iyawarsu su kyautata iyawarsu amma dai a tilasawa kai har ya dinga jawo fitina bal ma ya sabbaba rushe aure shi kuma a tsari na musulunci duk wani mu'amala duk wani abin da za a yi zai kai zuwa ga rushe aure ba a bukatar shi Ya kai ruwa.
Allah ya taimaka to amin su malmala Allah ya saka da alheri ganin cewa eh, lokacin da aka dan diba mana ya kawo kai lokaci ya ja Eh, insha Allah sati mai zuwa in Allah ya sa akwai dama kenan za mu ga tsora da muka tsaya musamman ma mu ga irin gudunmuwa da mal- eh, iyayen za su iya kawowa wajen aga cewa zai sauna al'amari kuma na kai amfani da wannan dama kira da shugabanni akan irin wani abin da ya shafi gina al'umma gaba ɗayanta al'umma ba ta ginuwa sai ta hanyar aure yana kamata ko kuma ma in ce yana zama wajibi tunda matsayin ka na shugaba ba sai a ce ka gina ma al'umma eh, kwalita ba ka gina musu shato shato ko kuma manya manya abubuwa a cikin gari abin da yake Allah zai tambaye ka a matsayin shugabanci zai tambaye ka ne akan tarbiyyar wannan al'ummar alal akalla shugabanni ko da na gargajiya ne su shigo cikin al'amarin da ya shafi aure kuma ayi abin da gaske dan a daidaita da al'umma za su daidaita abin idan an me gyaru gida zai gyaru idan gida ya gyaru kuma tarbiyya za ta gyaru idan tarbiyya ta gyaru kuma al'umma za ta yi kyau za ta ba da ma'ana da ake da bukata kenan wannan kira ne ga shugabanni Allah akalla su shiga cikin wannan lamari don mu ga cewa an gudu tare an tsira tare mallan Allah saka da alkhairi muna fatan kuma Allah ba da iko sati mai zuwa mu zo mu dasa inda muka tsaya abinda muka ya tattauna akan daidai Allah ya tabbatar da mu akan shi ba mu ladan inda muka kuskure Allah gafarta mana ya shahi shi daga cikin zukatan al'umma baki da wannan kasa ta muna fata Allah ka mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun arziki a cikin ta shugabannin mu Allah ya tilasta